يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah matsafakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddare mu da ganin wannan yammaci na asabar daren lahadi sha takwas ga watan Dulkaida hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha takwas ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake kaddara mana haduwa a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Kodi a wannan gari na wara domin ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka littafin ahkamin jana'iz na al'allama muhammad nasiruddin al'albani allah madaukakin sarki ya yi masa rahma a karatu da ya gabata a wancan sati muna bayani ne akan abin da ya shafi tajdidul qubur ma'ana yin gini a kabari da ya masa farar kasa ko kuma shafa masa sunanci har muka kawo inda malam ke bayani cewa abin da ya shafi duk yana daga cikinsa rubuta suna da ake yi a kabari ko dai a rubuta suna a yi sunanci a rubuta suna ko kuma a yi wani allo a rubuta sunan mamacin da ranar da ya rasu to muna bayani ne cewa akwai waɗanda suka yi magana cewa ana iya kiyasin wannan da duwatsun da dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sawa a kabari musamman ma dutsen da ya sa a kabarin ɗan uwansa Usman bin Mas'ud kuma ya ce ya yi haka ne saboda ya iya gane kabarin da shi bayan suka kiyasi da wannan amma malam kamar da muka yi bayani ya nuna wannan kiyasi ba zai zo sake kawai haka nan ba dole sai an samu kaidi menene wannan kaidin idan ya kasance a wuri ne wanda ba za a duwatsun ba za su biya bukata ba menene bukatar da ake bukata na sanya duwatsun shine don mutum ya gane kabarinsa to aka zo aka waye gari wuri ne wanda ko da an san ya dutse din wannan bai ishi ya sa mutum ya gane kabarin dan uwansa ba wala Allah duwatsu sun yawa kuma sun kasance iri daya ko da ka sa dutse yanzu ba mamaki kamin nan zuwa sati daya duwatsu sun yawaita a wurin da yadda kai ma ba za ka iya gane wani dutse ne ka sa daban ba kaga malamai suka ce to wannan ba laifi ba ne don aiki ya ce a ce madadin sun ya dutse sai a rubuta suna amma idan dai inda dutsen zai biya bukata ne ta yadda in ka sanya dutsen za ka iya gano dutsen da ka sa to wannan kam ba bukatar maganar kiyasi sai dai ai amfani da dutsen saboda shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amfani da shi shi kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da shi to babu kace nace shine mafi ala shine abin da yake dacewa to amma bayan dan sai malam yake cewa na a inda za mu tashi a yau inda malam yake cewa wa amma qaulul hakim aqibal hadith mazance da imam hakim yayi karshen wancan hadisin da muka kawo ma'ana hadisin Jabir ke domin kawo hadisin Jabir radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tajsisil qabr ma'ana yi makabari a sha bayan an rufe shi sai a zo a shafa siminti ko a zo a yi yaɗe sauransu ko a zauna a kan kabari a kan wannan hadisi malamai ke tattaunawa malamai ke yin sharhi a kansa to shi ne malam yake cewa a ƙarshen wannan hadisi na jabir ɗin da aka kawo akwai maganan da imamu hakim ya yi ƙarshen hadisi wannan magana ita ce walaisa la'amalu alai cewa ba a aiki da wannan sanya dutse da ake ma kawai abin da ake yi shine mai rubuta wannan suna din mun kawo hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya dutse a kabarin dan uwansa Usman bin Mas'ud kuma ya faɗa cewa don ya gano kabarin shine a ƙarshen maganar shi Imam Hakim yake cewa eh haka manzon Allah yayi amma kuma ba a aiki da shi me yasa yake haka sai ke cewa fa inna a'immatal muslimina min ash-sharqi ila al-gharb yake saboda shugabannin musulmai tun daga gabacin duniya har zuwa yammacin duniya maktubu ala quburihim aka yi rubutu akan kaburukan su wa huwa amalu ukhza bihi salaf an salaf akhza bihi salaf an salaf yace wannan aiki ne wanda wa'anda suka zo daga baya suka same shi kuma suka rike shi daga magabata waɗanda suka gabace su ma'ana su waɗanda suka zo da baya suke wannan aikin rubuta suna a wurin kabari cewa kabarin wani ne nan sunan shi kaza rana kaza ya mutu da kwanan wata da komai yake cewa wannan aiki ne waɗanda waɗanda suka zo daga baya sun samu wannan aikin ne daga magabata waɗanda suka gabata haka imamu hakim ya faɗa bayan wannan hadisin da aka kawo na sanya dutse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a kabarin Usman bin Mas'ud sai faɗi haka sai malam ke cewa fa qad raddahu zahabi amma wanda magana ta Imam Hakim sai malam ke cewa Imam Zahabi ya yi masa raddi bana ya yi masa raddi akan wannan magana saboda kamar yadda muka faɗa abin da ke kokarin nunawa ba a aiki da abin da ya zo a wancan hadisi na cewa a sanya dutse a wurin kabari saboda a gane kabarin wane ne saboda mutum ya gane kabarin ɗan uwansa sai ce suna ake rubutawa wannan magana da ya sai shi imamu zahabi sai masa raddi akan wannan magana bi kaulihi inda imamu zahabi ke cewa ma kulta fa'ilan yake cewa baka faɗi komai ba wala na'lamu sahabiyan fa'ala zalika yace mu sanin mu ba mu san wani sahabi da ya aikata haka ba aikata me rubuta suna a kabari abinda muka sani wanda manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yayi shine sanya dutse a wurin kabari don ya gano kabarin dan uwansa amma maganar cewa abinda aka nakalto kenan daga halaf da mana zuwa salaf mana wa'anda suka zo baya daga baya sun nakalto abin ne daga wa'anda suka gabace su yake cewa to wannan magana babu ba mu san wani sahabi daya wanda yake yin haka nan na rubuta wannan sunan ba wa inna ma huwa shay'un imamu zahabi yake cewa dangane da maganar da imamu hasim yake yake cewa wa inna ma huwa shay'un kawai wannan wani abu ne ba na rubuta wannan sunan ahdathahu ba'da tabi'in sashi daga cikin ainihin tabi'ai suka kirkiro shi amma zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin haka balle zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba a yin wannan innama an kirkiro shi ne an fare shi ne sai da aka zo lokacin tabi'ai amma lokacin manzon Allah babu wannan lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai wannan ba sai da aka zo wurin ainihin tabi'i yace fa man ba'dahu da wa'in ba'dahum da wa'in suka zo bayan su walam yablughuhum nahy shi imamu zahabi yake cewa shi kuma abin da ya gane yasa su wa'annan suke wa'annan tabi'in suke wannan saboda hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wanda yake hani akan haka labarinsa ko hadisin bai zo musu ba haka imam zahabi ya yi raddi ga maganar imam hakim yana ganin saboda labarin haka ma'ana hadisin da yake hani akan rubuta suna akan tabari bai zo musu ba shi yasa suke yin haka amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labar da suka san da hadisin to ba sa yin haka saboda haka in ma suna yi wani abu ne suke yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na sanya dutse saboda me mutum ya gano kabarin dan uwansa da shi to kaga abinda malamai suka tattauna kenan babu zahabi shi yana kokarin nuna cewa a'a rubuta suna din ba laifi bane kowane lokaci a iya yi saboda ga magabata nan na yi shi kuma imamu zahabi ne zai ce a'a wannan cewa waɗannan magabatan da aka ce suna yi idan ana maganar magabata farkon waɗanda za a koma gare su sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imamu zabi ke cewa kwata kwata babu labarin da ya taba zuwa ga wani sahabi daya wanda ya wani kaga dai asalin abin ba daga sahabban manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam duk kuma abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai to yafi na kowa yafi na duk wani wanda ba su ba su ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa man shaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda sai ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa'annan sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka faɗa ma wannan cewa dukkan wanda ya ya ji wata hanya ba ta waɗannan mu'minan ba ba na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa sai in ana batun maganan koyi to idan aka ce tabi'in sun yi wani abu aka ce sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tafarkin da su suka dauka domin babil aula shine mai a rike tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bar na wa'annan tabi'i matukar nasu din ya saba wa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana da Imam Zahabi yayi anan ya fi karfi kwarai bisa ga imam magana da Imam Hakim yayi asali ƙara yake cewa hadisi na biyu mun kawo hadisi na hudu shine hadisin jabir da ke hani akan wannan ainihin attajbis ko ainihin zama akan kabari da dai sauransu asali na biyu an abi sa'id an samu daga abi sa'id wa huwa al-khudri shine abi sa'id al-khudri kenan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam shi ma ana shi riwayan ba na ashe a hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubna ala al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hali a gina ai gini akan kabari bayan an binne mamaci an kawo wannan kasar da aka tuno daga cikin ramin aka mai da shi to wani abu na cewa ai gini a kansa ko a ƙara wata ƙasa wadda ba wannan ba duka ainihin shari'a ba ta yadda da wannan ba sannan abin da shafi ginin ma ƙarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya hana kamar yadda ya bayyana a wannan hadisi na abi sa'id al-khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan ai gini akan kabari qala ji akrajahu ibnu majah ibnu majah ya fito da hadisin jiki na da shahi na 473 da kuma shahi na 374 bi sanadin rijalihi jami'ar rijal sahih mala yake cewa da sanad wanda yake mazajin sanadin gaba daya sahihai ne illa annahu munqati sai dai hadisin kuma aini munqati ne ma'ana akwai tsallake daga sahabi zuwa sahabi ke faqad qala al-busiri imam busiri ya faɗa a cikin littafin sa wanda ake cewa az-zawaid a juz'i na bishahi na bakwai. yake cewa rijalu thiqat mazajin wannan hadisin ma'ana sanad na wannan hadisi hadisin abi sa'id al-hudri sanadin ainihin amintattu ne shi ma ya faɗa cewa illa annahu munqati sai dai shi hadisi akwai inqita'i a cikin hadisi akwai tsallake a cikin hadisi daga sanadin hadisi yace alqasim bin muhaimira yace lam yasma min abi sa'id kaga inda tsallaken kenan yake ma'ana daga qasim bin abi muhaimira wanda shi yazo yake cewa ya ji daga abi sa'id al-khudri to amma kuma abin da ya nuna shine bai ji daga abi sa'id al-khudri ba ma'ana tsakaninsa da abi sa'id al-khudri akwai wani tsakiya wanda duk lokacin da zai kawo hadisi maimakon ya ce ya ji daga wannan shi ma wannan ya ji daga abi sa'id al-khudri to sai shi kai tsaye sai ce ya ji daga abi sa'id al-khudri to kaga wannan shine tsallaken da aka yi to wannan duk hadisi idan ya samu wannan akan ce masa ainihin ne da akwai inkafa a cikin kuma a cikin munqati malam yake cewa qultu fi nati wa qawlu sanadi yake cewa fi hashiyati ibn majah ce kaul zancen ainihin sanadi da ya faɗa a hashiya na ibn mada yace wa fi zawaid da kuma abin da yazo a cikin littafin zawaid yace isnaduhu sahih isnadin hadisin sahih wa rijaluhu thiqat sannan mazajin hadisin kuma amintattu ne wa hum la adri mimman huwa wara'a abu ya'la bi lafzi sai dai ban san mimman huwa wane ne yazo bayan abu ya'la da lafzin cewa naha nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an yubna alal qab alal qubur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ayi gini akan ainihin kabari aw yuq'adu alaiha ko kuma a zauna akan kabari din aw yusalla alaiha ko kuma ayi salla a fuskanci kabari din qala al haythami imamu haythami ya faɗa a cikin majmu'u zawaid juz'i na uku shahi na 61 yace wa rijalu thiqat shi ma wannan ruwaya shi ma mazajin hadisin ma ingantattu ba na dai ala kulli halin hadisin ya inganta hadisin za a kawo hujja da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a yi gini akan kabari ko kuma a wannan ruwaya na bi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a gini akan kabari kuma yayi hani a zauna akan kabari kuma yayi hani a yi sallah a ainihin akan kabari to duka wa'annan ainihin hukunce hukunce da suka zo cikin hadisin duka hukunce hukunce ne wanda yake tabbatattu sun tabbata sun inganta in ma ba su inganta da waɗannan ruwayoyin ba to akwai ruwayoyi waɗanda suke babu shakka a kan ingancin su waɗanda sun tabbatar da shi kamar hadisi na makaranta na baya shine hadisin Jabir ya tabbatar da wannan ainihin hukunci a salis malam yake cewa hadisi na uku da ke tabbatar da haka an abil hayyaj al-asadi samu daga abil hayyaj al-asadi qala yake cewa qala li ali bin abi talib yake cewa aliyu dan abi talib wasa ne yake ce mani ala ab'ataka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zan tura ka ba ba zan aike ka ba irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mani ko akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ni ni ma ba zan tura ka akan irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mani ba sai ke kamar ya tambaye cewa menene cewa Allah ta da timsalan kada ka bar wani mutum mutumi wa fi riwaya sura kada ka bar wani hutu wanda aka yi na ainihin mutum mutumi haka fi baitin a wani ɗaki illa ta masahu ba ce sai ka share shi ko a bango aka zana shi na mutum mutumi kada ka bar shi matukan ka gane shi ba ce sai ka share shi gaba ɗaya kada ka bar shi sai na ali yake cewa wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni akan haka ya tura ni akan haka ya aike ni cewa in yi haka shi yasa ni ma zan tura ka akan haka wala qabran mushrifan illa sawaita babu wani kabari wanda ya tudu fiye da yadda ya kamata ba ce sai ka daidaita shi ya dawo mai yadda ya dace sai na ali yake ya faɗa masa ainihin hakan yake cewa zan tura ka ko kuma zan aike ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma wata na ya aike ni akan haka ya ba ni yake cewa in zagaya in bi duk inda na iski hoton mutum mutumi wanda aka zana a bango ko a wani abu na haka to ishare shi duk wani kabarin da aka ɗaukaka shi fiye da yadda ya kamata fiye da yadda shari'a ta ce a ɗaukaka to shi kenan a daidaita shi ba na a dawo da shi yadda shari'a ta ce akrajahu muslim imam muslim ya fito da wannan hadisin juz'i na uku shahi na 61 wa abu dauda haka abu dauda ya fito da jinsi na biyu shahi na saba'in wal nisa'i imamun nisa'i ya fito da wannan ainihin hadisi ya fito da ainihin hadisi babu nisa'i a cikin littafin sa shafi na ainihin da hamsin da ɗaya wa turmizi haka imamu turmizi ya fito da shi shahi na ɗari da hamsin da uku haka da kuma shahi na hamsin ɗari da hamsin da hudu ba sanahu kuma ya ce hadisin hasan wal hakim haka imamu hakim ya fito da hadisin juz'i na ɗaya shahi na ɗari uku da sittin da tara imamu bayhaqi ya fito da shi a juz'i na hudu shahi na uku imamu tsayalisi ya fito da shi namban hadisi na ɗari da hamsin da biyar imamu ahmad ya fito da shi namban hadisi na ɗari bakwai da arba'in da ɗaya da kuma namban hadisi na dubu ɗaya da sittin da hudu min tsariki abi wa'il daga hanya abi wa'il da gare shi wa tabrani haka imamu tabrani ya fito da shi a cikin littafin sa mu'jamul sabil shahi na ashirin da tara min tsariki abi ishaqa an daga hanya abi ishaqa ta da gare shi ala kiti wa walahu fi masnad tsayalisi yana ya zo a cikin masnad na tsayalisi kuma a namba hadisi na 66 wa ahmad haka imamu ahmad ya zo a namba na 657 da kuma 658 da 683 da kuma 689 duk sun zo tariqani akharani an ali radiyallahu anhu akwai sun zo mata wasu hanyoyi daban kuma ta hanyar sayyidina ali yadda Allah ya tabbata a gare shi ya tabbatar da wannan ainihin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura aliyu cewa ya je share duk wani mutum mutumi ko kuma ainihin duk wani kabari da ya wuce tsawon da ya shari'a ta ce to a share shi gaba ɗaya bayan ya kawo wannan bayani da kuma ainihin sanate imana ya ƙara bayani akan kasa yake cewa qala shaukani rahimahullahu ta'ala imamu shaukani ya faɗa a littafin tajiz'i na hudu shahi na saba'in da biyu bi sharhi hadal hadis a lokacin da ya zo sharhin wannan hadisi ya ce fihi a cikin wannan hadisi an samu cewa anna sunna cewa ainihin abin da yake sunna anna qabra cewa qabari la yarfa'u raf'an kabira ba a ɗaukaka kabari ɗaukakawa mai girma wanda zai wuce iyaka za a ɗaukaka shi har ya girma sosai sosai yake cewa ba a yi a wannan hadisin yana nuna mana haka me yasa yake nuna mana haka sai na ali yake cewa wala qabra mushrifan illa sawaita babu wani kabari wanda yake wanda ya tudu sosai ba ce sai ka daidaita shi ma'ana sai ka daidaita shi kamar yadda shari'a ta ce a yi shi to kaga sai yake cewa imamu shaukani yake cewa nan kaga yana nuna cewa ba a son a ɗaukaka kabari hayye tudu balle a hamma a ce a yi gini ainihin a kansa ya ghairi farti bainal man kana fadilan wa man kana ghairu fadil kuma babu bambanci tsakanin mutum wanda yake mai ainihin daraja ko marar daraja duk ɗaya ne duk ɗaya za a ɗaukaka kabari ne gwargwadon yadda shari'a ta ce a ɗaukaka wa zahir mala yake cewa abin da yake zahiri anna raf al qubur yake cewa daukaka kabari a yi masa tudu sosai ziyadata ala qadri ma'zun fi muharram wanda yake ƙari duriya akan yadda shari'a ta ce ai dama ita shari'a ta ce a sai sanya kabarin ya tudu ne don ya bambanta da ainihin kasa don da zaran ka zo ka cewa wannan ne mai wannan kabari ne dudu abin da malamai suka ce kuma shine kada ya wuce taka daya to kaga idan ya wuce wannan shine imamu shaukani yake faɗa na cewa yana nuna mana cewa idan ya wuce haka ɗaukaka shi ya yi tudu sosai fiye da yadda shari'a ta ba da izini a yi wannan haramun wannan ɗaukakawan ya shafi ko dai ƙasar ne za a yi ta tulawa ko kuma bayan an tula ƙasar a zo a yi wani yabe ko kuma a'a bayan an mai da kasan da aka tono a cikin rami a zo kuma a yi gini a kansa dukkan wannan yana daga cikin ainihin mai ɗaukakawa da ta wuce ka'ida da ta wuce wadda shari'a ta ce a yi yake cewa wa qaddar habi zalika ashabu ahmad mutane ahmad ma'ana almajiran imamu ahmad sun bayyana da wannan karara sun fito hili sun bayyana da haka karara wa jama'ati shafi'i wa malik haka kuma wa'ansu jama'a daga cikin masu bin mazhabin imamu shafi'i da kuma ainihin jama'a daga cikin masu bin mazhabin Imam Malik duk sun ainihin faɗi haka sun tabbatar da cewa bai halitta ba ya haramun ne a ɗaukaka kabari a yi masa tudu fiye da yadda shari'a ta ce a yi. Kawai sai ke cewa wa min raf'il kubur dakhil tahta al-hadith ad-dukhul al-awliya yake cewa yana daga cikin ɗaukaka kabari wanda yana shigowa a mataki na harko ma'ana hani da aka yi wannan yana shigowa a mataki na ainihin harko yake cewa alqadhi wal mashahid al ma'mura ala al qubur irin ainihin wa'ansu gini da ake yi na a kewaye ainihin kabari da kuma yadda za a mai da kabari wurin wani taro ne wurin wani idi ne da ake yi akan haka alal kubur wanda ake yi akan ainihin kaburruka wani gine-gine ko a kawata shi da dai sauransu duka yana daga cikin tun na harko-harkon hani ya shafi wannan cewa wannan yana daga cikin hani da hadisi yake magana a kansa wa aidan ma yake cin huwa min huwa min ittihadil kubur masajid bal ma ɗaukaka kabarin ma ya yi tudu su yadda yadda shari'a ta ce ko a yi gini a kansa ko a zo a yi kisa wa'yansu a raya shi a kisa irin fulawar da duk sauran irin wa'yannan abubuwan da ake yi duka yake cewa bal ma kana iya cewa yana daga cikin mayar da kabari a kamar wurin sallah ko kuma ainihin masallaci وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سياتي kuma kamar yadda aka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu yin haka kamar yadda bayani zai zo nan a gaba bara dukkan waɗannan abubuwan a yi kabarin ya yi tudu fiye da yadda shari'a ta ce ko a yi ta rayar da ainihin kabarin ana da shi da shan flowers a wurin da menene gine-gine a wurin duka yana daga cikin ainihin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anta a kansa na mai da masallaci a ainihin kabari wurin sallah ko kuma masallaci وكم مالك وكم قد نشأ أن تشييد الأبنية الكبور وتحسينها yake ce so nawa ne kake gani yadda ake rayar da ainihin gina ainihin wannan kabarin a gina shi a kawata shi a yi masa ado a yi masa menene a wa'in tsurare za ka ta gani irin wannan yake cewa min mafasiri ya fi lahal islam yana daga cikin ɓanna wanda ke musulunci na kuka akan wannan abubuwan gabata a zo ka zo yanzu misali za ka zo kabari an gina masallaci ma an kewaye shi sannan kuma shi karan kansa bayan a cikin masallaci in ai wani gini an kewaye shi hatta za a zo ana dawafi a wurin kaga duka waɗannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke musulunci na kuka da irin wannan abubuwan abubuwa ne wanda ya saba wa musulunci ma ne yake cewa min ha i'tiqadul jahala la haqa i'tiqadul kuffar al asnaf kamar yadda waɗansu jahilai suke itikadi akan abin da ya shafi kabari kamar yadda kafarai yana daidai da abin da kafarai ke yi wurin kudurinsu yadda suke ɗaukan gumakansu ma'ana an samu waɗansu daga cikin jahilai waɗanda suna ɗaukan kaburrukan nan daidai da yadda kafarai ke ɗaukan gumakansu yadda kaga kafarai suke ɗaukan gumakansu gumakansu ne ke biya musu bukatarsu duk bukatar da suke bukata na arziki na haihuwa na warkar da rashin lafiya suke ɗaukan gumakan su cewa na musu wannan abun akwai daga cikin jahilai waɗanda suke ɗaukan hatta kaburruka ma nan kuma suna irin wa'annan abubuwan yasa za ka samu irin wa'annan jahilan za su je wurin kaburruka suna roƙon arziki suna roƙon haihuwa suna menene da dai sauransu kaga me bambancin su da ainihin abinda kafarai suke itikadi akan su dangane da gumakansu kaga babu bambanci ainihin akan hakan limalan yake nuna haka wa azma zalika hakan ya girma ya ya daukaka yace fa zannu amma suke ta zato cewa annaha qadiratun ala talabin naf'i cewa wannan kaburukan suna iya ja musu wani amfani shi yasa lokacin da suke da bukatan wani amfani nan za su zo suna neman arziki suna neman ruwan sama suna neman menene da sauransu wa zaf'id darab da kuma ainihin tunkuɗe cutarwa idan ba su da lafiya maimakon su roki Allah sai su zo wurin wannan kabarin suna roƙon wanda ke cikin ainihin kabari ne cewa ya warkar da su ya ba su lafiya ko ya ba su arziki da sauransu to kaga wannan duka aitikadin da kafirai ke wa ainihin gumakan su kenan fa ja'aluha maqsadan li talab al qada' al hawa'i suka mai da shi kamar ainihin ne wuri ne da zaka nufa a lokacin da kake so biyan bukatarka don wata bukata ta taso maka na son haihuwa na son arziki na son mulki na son menene sai ka tinkari waɗannan ainihin kaburruka ne ka je kana birgima a ciki kana bauta a ciki kana roƙon wanda ke cikin kabari da sauransu wa malja li najahil matali da kuma ainihin kamar majingina ne wanda za su ainihin duk mutumin da ke son ya samu abin da yake bukata su ya je wannan wurin wa sa'alu minha ma yas'aluhu al-ubbadu min rabbihim min rabbihim sai su zo suna roƙo suna addu'a abinda bayi ta kirki suke roƙon ubangijinsu madadin haka kuma sai su je wurin waɗannan kaburukan suna addu'a suna roƙon waɗannan abu mutumin kirki idan yana son arziki cewa zai Allah ba ni arziki Allah ba ni lafiya Allah ya mani kaza Allah ya mani kaza bayan Allah na kwarai abin da suke gina su su ma sun mai da waɗannan kaburukan nasu kaburukan shegonnin su kaburukan menene nasu tamkar yadda waɗancan bayan Allah ke roƙon Allah su ma waɗannan kaburukan suke roƙo wurin biyan bukatansu wa shaddu ilaiha rihal mutum zai daura ainihin tsammara tun daga garin su tun daga kasan su takanas a can guri mai nisa saboda zuwa wannan ziyartar saboda zuwa wurin kabarin wani saboda ya je roke ya je roko a kabarin wani wani ya bashi arziki wani ya bashi kaza mutum ya tashi daga nan kila daga nan hakan daga nan har kasashen waje saboda zuwa ziyartar kabarin wani da niyan kuma a je a yi ta roko kabarin ya ba su kaza da sauransu wata masahu wata gasu suka yi ta neman agaji suka ta neman taimako a wannan wa'annan ainihin kaburka ne malam ce wa bi jumla a karshe dai annahum lam yad'u shay'an mimma kanat jahiliya taf'aluhu bil asnam babu wani abin da suka bari wa'anda kafaran lokacin jahiliya suke wa gumakansu duk abin da ka san suke yi za su zo su yi sujada a wurin gumakan nan kuma suna yin sujada a wurin kaburka din nan za su in za su je tafiya za su zo su nemi sa'a a wurin gumakan nan kuma waɗannan jahilan su zo wurin a kaburrukan wa waliyansu da malamansu zo suna neman sa'a akan tafiyar da za su ma'ana komai duk abin da ka san waɗancan jahiliya ake yi kafaran jahiliya suke wa gumakansu kuma waɗanda suna yi kuma ba jiya ba har yau za ka samu waɗanda ke waɗannan abubuwan gaba ɗaya da zimman kuma ainihin cewa ana neman arziki ana neman taimako ana neman menene balaki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka wannan musiba ce wannan bala'i ne wanda yake mata ai tarji a kansa wa ma'a hadha al-munkir shani mala yake cewa tare da wannan abin ki wanda yake mummuna abu wa kufrul fazai da kuma kafirci wanda yake mai tayar da hankali yace la tajidu man yaqdabu lillah ba ka samu wanda zai a inda ake wa'annan abubuwan ba ka samun wanda za a gararsa ya ɓaci saboda Allah akan wannan abin da ake ana wannan abin ka gararsa ya ɓaci ne saboda Allah akan wannan abin cewa wannan abin bai yi ba wa yugarul haniyatu lidinil hanifa ya samu ainihin damuwa ya yi kishi saboda kokarin kariya ga wannan addini na Allah madaukakin sarki a inda ake wa'annan abubuwan za a ga babu babu wa'anda su zaburu suke wa'annan malaki la aliman wala muta'alliman ba malami ba ba wani almajiri ba za a ga a waɗannan abin da ya sa gari yana cewa haka idan ka lura za a ga galibi waɗannan jahilan su aka bari da waɗannan ainihin aiki su aka bari ne to kaga ashe in ba da yadda waɗannan malaman ba ne ai ya kamata su su nurar da su cewa ne bai dace ba su bari to shi ne ke ce malam ke cewa a inda ake waɗannan wuraren da inda za ka sani cewa da yaddan waɗannan malaman ne da almajiran ne sai a yi ta waɗannan abubuwan munana kafirci wanda ke mai kayar da hankali amma babu wani malami da zai zai inkarin sa babu wani almajiri da zai tashi ya inkarin abin bal ma wani wanda ba cikin su ba idan ya inkari ma to za a yi masa ta ana ganin cewa me yasa zai haka to kaga wannan babban abin takeici ne babba abin hushi ne kwarai da gaske wala amiran wala waziran babu wani sarki babu wani wazirin sarki wala malakan babu wani mai mulki saboda haka wa kad tawarada ilaina min akhbari la yashqu mahu yake cewa labarai ma daban-daban sun zo mana waɗanda ainihin ba a shakku ainihin akan su anna kaseeran min haula al-kuburiyyin cewa da yawa daga cikin waɗannan masu bautan kaburruka aw aktsaruhum ko kuma mafi yawan su ma idza tawajahat alaihim yamin inda wata matsala zai same shi da wani a neme shi cewa ya rantsi min jihatil hasmi ta abokin husuma sai ce ka rantsi ka rantsi da Allah yace halafa billahi fajiran yana iya rantsuwa da Allah ko abin kariya ne bana zai iya karfin hali ya rantsi da Allah ko da ko wannan abin ya san cewa ba haka yake ba abin kariya ne amma wa idza qila lahu ba'da zalik bayan ya rantsi da Allah akan ƙarya akan ya san wannan abun ƙarya ne ya rantsi da Allah akan sa kuma idan aka ce masa halfa bi shaykhika wa mu'taqidaka alwali kula idan aka ce to karanti da shaykhinka ko ko karanti da waliyinka kaza cewa wannan abin da ka faɗa gaskiya ne yanzu za ka ga ya ja baya an ce ya rantse da Allah saboda baya ganin girman Allah yana ganin ba komai bane Allah saboda haka ya san ƙarya ne kuma zai rantse da Allah amma inda za ka gitta masa shehinsa ka gitta masa waliyinsa da ya imani da shi wanda yake kudurcewa waliyin ne ka gitte ya rantse da shi in wannan abin gaskiya ne sai ga ya ja da ba ba zai yi ba kaga abin mafi munin abin ke ma'ana a iya rantsuwa da Allah wannan alama ne na cewa ba a ɗauki Allah a bakin komai ba kuma abin da yake gani yake ne ba a wancan zamanin ba ko kuma ba a kasashen wa'ancan shi mala inda yake inda ake wa'annan abubuwan ba bal hammu anan za ka samu irin wa'annan abubuwan da yawa za ka ga mutum ya fi gwamnati ya duk wani abin da yake sabon Allah ne ya tabbatar da cewa Allah bai so sabon Allah ne ya yi shi kai tsaye amma inda za ka ce ya yi abin da zai saba wa shaihinsa ko wani wanda yake kudurta cewa waliyi ne za ka ga ba zai iya kaga matsalan kenan mu hainan za ka samu irin wa'annan abubuwan kaga abu ne wanda ya kai a ce masa inna lillah wa inna ilaihi raji'un musiba ce babba ta yadda mutum zai ɗauki wani Allah fiye da Allah kuma da da'awan cewa shi musulmi ne da da'awan cewa shi yana bautawa Allah kuma yana jiran idan ya je kiyama Allah ya shigar da shi aljannansa bal ma ya ce ma dole kaga wa'in ga abubuwan abubuwan tashin hankali musiba ce wadda sai dai mu roki Allah ya kare mu kuma da suke waɗannan abubuwan Allah ya shirye da su. Ya ce, Talassama wa talakka, idan aka ce rantsi da shahinsa zai ja ba zai doge, ba zai ainihin ba zai rantson ba, amma an ce rantsi da Allah kuma ya san ƙarya ne bai yi wani shayi ba kawai ya rantsi. Amma da ka ce rantsi da shahinsa ko ya rantsi da wani wanda yake kudurta cewa waliyi ne irin waliyinsa, to amma ina, talassama wa talakka sai ja da baya, ya kabe ba zai yi ba. saboda me yana ganin girman shahin yana ganin girman waliyin fiye da yadda yake ganin girman Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kare wa aba kuma ya fi wa atarafa bil haqq anan kan zai faɗi gaskiya a lokacin da kace lalle sai ya ka gitta masa shehin sa ka gitta masa waliyin sa anan kan zai faɗa maka gaskiya al'amari amma don ka gitta masa Allah ba damuwarsa bane ya karya akan haka مالك وهذا من أبيان الأدلة الدالة على أن شريكه شركه wannan dalili ne wanda yake hito karara cewa ainihin shirkar da waɗannan mutanen suke yi qad balaga fawqa shirk man qala innahu innahu ta'ala thaniyat nay yake cewa da wannan dalili ne babba wanda zai nuna maka cewa shirkar da waɗannan mutane ke yi ba su waɗannan aqida suke yi shirkar su ta bi muni ta fi ƙarfi bisa ga shirkan waɗannan da suke ce Allah ɗayan biyu ne akwai Allah wani Allah na daban Allah shi ne na biyu a su talata ko ko Allah ɗayan uku ne ta ga dai yanzu kai aka ce maka wani yake ce maka Allah uku ne ba ka shakkan ka ce masa kafiri ne idan ai wani ya ce maka Allah biyu ne ba ka shakkan ka ce masa kafiri ne to amma babban abin haɗari da abin mamaki mutanen ga da ke ganin cewa kana taka tsantsan kada ka ce musu kafarai don kana ganin cewa suna sallah suna menene da sauransu to munin shirkarsu ta fi munin shirkan wa'ancin da suke azu ba na tsammanin akwai wanda zaka zo ka same shi yana sallah yana azumi ya ce Allah uku ko kuma ya ce Allah biyu ne babu wannan to amma su matsalar abin da ya fi muni su suna sallah suna azumi amma kuma suna da wannan itikadi suna da wannan itikadi hatta shi wanda ya ce Allah uku ne kowane Allah daga gaske yana ganin girmansa ba zai yadda ya karya ba inda za ka gitta masa kowane ɗaya daga cikin Allah ya ce uku ne to amma shi wannan in ka gitta masa Allah ya yadda cewa Allah ne sai ya iya yin ƙarya amma in ka gitta masa shehinsa ko wani wanda yake itikadi cewa wali ne sai ya faɗi gaskiya to kaga ainihin nashi abin da yake ya fi muni bisa ga wancan wancan abin da zaka ce yana ganin girman Allah na gaskiya kuma yana ganin girman allolin can guda biyu da suka rage to shi ko wanga baya ma ganin girman Allah din na to kaga inda yi muni kenan inda yi aibi kenan Allah madaukakin sarki ka kare wa ya ulama addin ya ku malaman addini wa ya mulukal muslimin ya ku ah, sarakunan musulmai ai wuzara ul islam ma'ana ainihin waziran musulunci Ah, yake cewa ashaddu min kufr wa min al kufr wannan ya tsananin kafirci ne fiye da ainihin kafirci na kuke tsammani ma'ana wani kafirci ne yafi wannan kamar kamar at-ta'ajjub ne wani kafirci ne yafi wannan ainihin kafir kafirci wa ayyu bala'in li hadha ad-din wani irin bala'i ne ya ya lullube wannan addini kamar wannan adabu alaihi min ibadati ghayrillah wanda yi muni kamar bautan wani Allah wa ayi musibatin yusabu biha almuslimuna wani irin musiba ce wadda ta shafi ainihin musulmai ta'dilu hadhihi almusiba wadda zai daidai da wagga musiba wadda mutum zai gani karara a matsayin sai ce shi musulmi ne amma kuma a cikin zuciyarsa yana jin girman wani fiye da girman Allah sai da zai iya yin ƙarya idan aka gitta masa Allah amma duk yadda kai da shi ba zai ƙarya ba idan ka gitta masa wani wanda yake ganin girman sa na shehin sa ko mawali wace musiba ce take wannan ma'ana babu wata musiba da take wannan wa ayyu munkar yajibu inkara wani munkari ne wanda wajibi ne a yi inkarin sa a nuna cewa bai dace ba a yi hili a yi inkarin sa kamar wannan babu shi yace wa in lam yakun inkaru hadha shirk wajiban yace cewa idan ma wagga inkarin wagga shirka bai zama wajibi ba to wace shirka take zama kake ganin zai zai zama wajibi a yi inkarin sa babu wani shirka da za ka gani cewa ainihin wajibi na inkarinsa idan wannan bai zama shirka da za a inkarinsa ba. Yake cewa ga wani mai bai yake cewa lakada asmaita launa zai ta hayyan. Lakada asmaita launa zai ta hayyan. Yake walakin la hayata liman tunadi. Yake cewa lakad asmaita lalle za ka jiyar launa zai ta hayyan inda ma ainihin rayayye kake kira. mutumin da zai zo wurin kabari yana kokarin kiran wanda yake cikin kabarin kaga wanda yake cikin kabarin menene matacce ne da shine mai bashi nake cewa ina ma da a ce rayayye kake kira kila zai iya karba maka kila to amma sai ke cewa walakin la hayata liman tunadi wannan da kake kira bai da rayuwa ya riga ya mace shi ta kansa ma yake yi shi ke bukatan agaji ma fiye da kai shi ke bukatan sauki ma fiye da kai amma maimakon ka rokan masa Allah ya masa tafi ka rokan masa Allah ya agaje shi yanzu ka tsige kuma shi kake roko shi kake kira shi yake cewa ina ma da ra'ayi ka kira da sai ya karba maka amma kuma ka tsige kana kiran ainihin ne wanda yake matacce yace walau naran nafahat biha abaat da wannan hura wanda yake wuta kake hurawa da sai ta tashi ko ta haskaka wurare walakin anta tanfahu fi ramadi kawai ka zo ne toka mai sanyi ma ka zo kana ta hurawa cewa don wai ka ga haske ko wuta ya tashi ina wuta zai tashi ba zai tashi ba ke inda wuta ne ka zo kake hurawa sai ya tashi kuma a ga hasken wuri to amma ka zo kawai ka zo ka durkuta gaban toka kake ta hura dama dama toka kila karkashinsa can kasa kasa a dan samu dan birbishin wuta dan zafi zafi kila ka sa masa haji zai dan tashi to wannan da ke cikin tabarin ko matsayin tokan ma bai kai ba tunda in za ka shekara dubu kana kiransa ba zai karba ba bai ma shi babu zai kai saboda haka malam yake cewa wannan abun takaici ne abun cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yake cewa wani shaukani rahimahullahu ta'ala risalatu latifa imam shaukani yana da wata littafi wanda yake ainihin mara ba wanda yake mai sauki haka bai da girma ka na fi'atun fi hadal bab wanda ke da amfani a cikin wannan babin asmaha wanda ya sanya masa suna sharhul sudur fi tahrimi raf'il qubur sunan littafin kenan sharhul sudur ga ainihin warakan kirji wurin nuna haramcin ne a ɗaukaka kabari yace mawdu'atun fi majmu'atin muniriya an buga shi ne a wannan ainihin kamfani na muniriya wanda zaka same shi a ciki abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa kuskuren da muka yi kuma na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafi mana Allah ya ƙare mu daga irin waɗannan musibu daga irin waɗannan bala'i bala'i Allah ka shiryar da mu ka ɗora mu akan ainihin hanya madaidaiciya ka ƙare mu daga sharrin masu sharri wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum